da cewa wannan za ka bani to na ciki
wa'alaikun salam muna godiya ga Allah sannan muna godiya ga babban malaminmu a sheik muhammad bashir lawal akan wannan muhadara qayyima Allah ta'ala muke roko ya samu amfana kuma Allah ya amintar da mu hakikatan malam ya baiwa wannan muhadara hakkinta dan tsokaci zan yi yan kaɗan da kuma ƙari ba da yawa daga ciki tun daga ta'arifin da malam ya kawo na fitina ka san ta cancanta a ce mata fitina asalin fitina shine ƙona zinari ma'ana abu mai kyau mai daraja mai martaba a halaka shi wannan shine asalin fitina daga tarifin shi abu na biyu ita fitina jarabawa ne yaƙi jarabawa ne kamar yadda zaman lafiya ma jaraba ne ونبلوكم بالشر والخير فتنة sannan malam ya natsar da mu Allah ta'ala ya ce kada wani dan adam ya dauka zai zauna ba a jarabce shi ba sai dai a ɗabi'ar Allah Allah yana jarabta mutum ne gwargwadon imaninsa idan Allah yana ganin za mu iya jurewa zai jarabce mu idan yana ganin ba za mu iya jurewa ba zai jarabce mu ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk abin da kaga Allah ya daura maka to wallahi ya san zaka iya to hakikatan akwai shawarwari da nasihu da malam yayi wanda zan maimaita su a guje sai yi tarkizi akan abu ɗaya ko biyu abu na farko faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama la ta tamannau liqa al'adu kada ku yi burin haduwa da maki duk mutumin da yake kokarin ya raba ka da imaninka ya raba ka da rayuwarka ya raba ka da amincinka ya raba ka da ƴaƴanka ya raba ka da matanka ya raba ka daga garinku annabi ce kar kai burin ka haɗu da shi amma idan an haɗu annabi ya bada shawara ne na farko ku tabbata kar ku yi raki domin duk wannan abin da ake ji matsoro ai mutuwa ce karshe ita kuma mutuwa tana da ka'ida a wurin Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjal in kwana bai kare ba wallahi ba za a mutu to da haka mu tabbata kar mu ridda kar mu gaza kar mu gaya ma Allah bakar magana mu ma Allah ladabi mu mai da al'amari zuwa ga Allah sannan mu hakuri duk kasashen da suka fada cikin irin waɗannan matsalolin ba mu fi su ba ka kalli kasar Gaza Palestine wanda mafi yawancin annabawan Allah daga can suke hasali ma mafi yawancin malaman musulunci sun ce a can za a yi tashin alkiyama nan ne ardul mahshar amma duk da haka Allah ya jarabce su an kai musu hari an kashe na kashewa an rauna na raunanawa an halakar da dukiya iyakan halakarwa so don haka idan an jarabce mu me yana hakuri mu tabbata sa'annan mala ya ba mu shawara da mu kama bakunan mu da duk abin da ba mu da ilimi a kai kuma mu daina yada abubuwa na wasa da dirama da tsokanan fada da kuma mai da kai wawaye su yahudawa ba irinmu ba ne kawo da wa'azin da muke yi wallahi ban da amincin ba su da wanda yake fassara musu mai muke cewa domin lokacin za a yi wa'azin nan ai an sanar da za a yi kuma a social media aka sana social media ta waye ta su ce da haka suna da wakilai a ciki da waje so da haka musamman ganganin da za mu faɗa musamman matasa da waɗanda ba su da ilimi akan al'amarin da sauran abubuwa da malam ya ba da shawara ni zan yi tarkizi ne akan mafita akan irin waɗannan abubuwa idan sun faru malam ya yi ishara akan wasu babban mafita shine tsoron Allah domin ba mutuwa ba ne abin tsoro a mutu babu imani shi ne abin tsoro mallam ya mutu bi saifi ba ta bi zaini ta addadatin asma falmautu wafi wanda ba a kawo mishi hari ya mutu ba zai mutu akan gadon shi dalilan mutuwa suna da yawa amma mutuwa abu ɗaya ne don haka babban abu shi ne kamar an faɗakar da mu ne mu zama masu tsoron Allah duk wanda ya san yana wasa da sallah to ya daina duk wanda yake wulakantar da iyayensa su shirya duk wanda bai da alaka da ilimin addini ya koma duk wanda yake zaluntar matarsa ya gyara Allah ta'ala yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib a wani guri yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra da aka mu ji tsoron Allah a ɗabi'ar Allah idan jarabawa ta zo yana tsayaratar da waɗanda suka yi imani Allah ka tsayaratar da mu sannan mu yawaita zikirori musamman fadin hasbunallahu wa ni'mal wakil mu yawaita fadin wannan a hanyoyinmu a gidajenmu a shagunanmu a tafiye-tafiyenmu الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا ماذا قالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والله ina da yaƙini har cikin zuciyata da 'yan Najeriya dukanmu mazanmu da matanmu manyanmu da ƙanananmu masu kuɗinmu da talakawanmu mu ɗauki wannan zikirin mitai Allah sai ya kawo mana mafita menene ma'ana hasbunallah Allah ya ishe mu wani imal wakil ma dalla da madogara idan Allah ya mu gwada wannan mu yawaita yi duk inda muke hasbunallah wa ni'mal wakil ko hasbi Allah ma'ana hasbunallah dukkaninmu Allah ya ishe mu hasbi Allah ni Allah ya ishe da haka kana da damar ka ce hasbi Allah ko ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sannan mu yawai da fadin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin shi ma mafita ne wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Allah yace fastajabna lahu fanajjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minina ka'ida Allah ce yawaita fadin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin mafita ne ga musulmai sannan mu nemi agajin Allah da hakuri da yin sallah wasta'inu bis-sabri was-salah jama'a musulmi duk wanda baya shafa'i da wuturi ya ci gaba da yi duk wanda baya rakata ni fajr ya dinga yi duk wanda baya tahiyatul masjid ya dinga yi duk wanda baya sallar wal'a ya dinga yi yawaita sallah da hakuri yana kawo agajin Allah sannan malam yayi magana akan addu'a to wannan addu'ar ita ce makamun kuma wannan addu'ar kar ku ɗauka an ɗaura ma malamai ne da limamai wannan tabbas su ne jagororin al'umma amma wa illa addu'ar kowa Allah yana amsa da haka abinda muke kira ga al'umman Najeriya gaba ɗaya musulmi da kirista mutanen kirki da ‘yan banza duka kowa ya yi addu'a domin shi Allah yana ansan addu'ar hakkafi fa'iza rake bufin mulki da Allah mufulisi na lagudde falamma na jawon ilalbar iza wa shirikun kafiri ma ya yi addu'a Allah maɗaukin sarki ya karɓa mai musulmi komin babi aula har fasiki ka yi addu'a lokacin yin addu'an ka tsarkake niyya ga Allah maɗaukakin sarki malamai yan islamiyya waɗannan ƙananan yara da ba su saba da sabon Allah ba ku dinga sawa suna yin addu'a mata masu sallar dare da masu azumin litinin da alhamis da limaman juma'a da limaman hamsu salawa da majalisai na ilimi a yawaita addu'o'i malam ya faɗa da ƙaddara da addu'a suna dambe daga ƙarshe kuma annabi yake addu'a tana danna ƙaddara da haka ba mu da wata mafita sai ta addu'a kuna ganin malamai duk da yanzu na ga bokaye ko da zina ga wani a social media malamin makarantar allo ya tara ɗalibai an kunna wuta an ɗauko alluna an ɗaura a ka ana yin tsafe-tsafe ana yin abubuwan da wallahi ƙara fusa ta Allah zai waɗannan abubuwan wallahi gara makar a yi su malaman ƙur'ani suna da sanin sirrin ƙur'ani idan suka shiga damuwa sai su kalli wata aya a wannan ayar Allah madaukin sarki zai iya bada fatawa zai iya bada mafita irin fadin Allah ta'ala waraddallahu waraddallahu alladhina kafaru bighayrin lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza mu mun tashi mun ga iyayenmu malaman allo idan bala'i ya taso kawai wannan ayar za su ta karantawa saboda a fahimta su a cikin ayar akwai mafita kuma ko yanzu malam ya ishara akan ayar waraddallahu alladhina kafaru bi dhaynihim lam yanalu khaira Allah ya maida kafirai da bakin cikin su burin su bai cika ba wa kafallahu almu'minina alqitala Allah ya hutar da mu'minai ba ayyakin ba wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah mai karfi ne kuma mabuwayi za ka ga ana ta karanta waɗannan ayoyi kamar ana tawassuli da waɗannan ayoyi sai ka ga Allah ta'ala ya hana a yi fitina kullama auqadu naran lil harbi atfa'a Allah duk lokacin da suka ruruta wutar bala'i sai Allah ya tisa shi wutar bala'i da irin su addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake koyarwa Allahumma inna na'udhu bika minal fitani ma dhahara minha wa ma babbat me yawaita wannan Allah muna neman tsarinka daga fitina fitinar da ta bayyana da wacce ta boyu annabi ya koyar da addu'a Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udhu bika min shururihim annabi yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي معنى وانا أدعو اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة يا الله إنا روحك زمن لا فيها الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو الله إنا روحك رغمي والعافية da zaman lafiya fi dini a dinina wa duniyaya da duniyata wa ahli da iyalina wa mali da ainihin dukiyata wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina annabi yana cewa ya Allah karka sanya fitina a addinin mu kuma karka sa duniya ta zama ita ce babban buru haka idan ka tattara lakcar da malami ne ya faɗi matsayin bala'i ya faɗi abinda bala'i yake haifarwa kuma ya faɗi mafita to babban abin shine mafita mu yi tarkizi akan gyara halayen duk wanda ya san yana da wani abu mara kyau to ya bari wallahi ba mamaki ni mu ne muka yi Allah laifi to da ka in mu muka yi Allah laifi mu tuba mu yawaita ibadu mu yawaita addu'o'i mu yawaita fatan alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali waɗannan mutane ya Allah ka ɗauke hankalinsu a kawunanmu ka shagaltar da su ga kawunansu ya Allah karka bari burinsu ya cika a kanmu idan kuma ka ƙaddara abin da ka ƙaddara Allah ka samu cika da imani idan ka ƙaddara abin da ka ƙaddara Allah ka fitar da mu min bayni aidihim salimin Allah muke roƙo ya datar da mu ya daura mu akan abin da yake so yadda da shi zan takaita a nan kuma zan gayyaci babanmu kuma malaminmu kuma jagora cikin jagororinmu a sheikh shu'aibu adam wanda bai da bukatar tarihi ga duk wanda yake nan inda ya samu shekaru na balaga Allah bakila kananan yara su ne suke da bukatar a yi ma a yi tarihin malam amma dai ko ba komai da shi malam ya da ya muhabar da liman da ya jagorance musalla kuma ya buɗe zama da ni da na yi taliki dukkaninmu ɗaliban malam dukkaninmu ɗaliban malam kuma muna ji da shi muna alfahari da shi da haka za mu gayyaci babanmu ya zo ya sanya ma majalisin albarka sa'annan ya yi mana addu'o'i kuma ya ba mu shawarwari falaitafabbal mashkuran ma'ajura ɗaya ni zan tashi
ina ba da shawarwari بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين wannan malamai da suka mana wannan karatu da farko na ce Allah ya kara musu albarka Allah ya kara musu basira ya kuma adalta su da haƙuri domin kana jagorar mutum da ka zama mai haƙuri sai Allah ya taimake ka yanayin da ka sa gaba wani sabon kan hanya Allah ya sa ka musu da alkhairi kuma ya uwa da suka halarta gaba da yamma ko da arewa kuma ta ce kowa Allah ya samu kowa gida lafiya mai su gida lafiya babu wani dogon magana zai yi a wani wuri ba ce irin martaba da girmawa da ina zuci wanda na bayan Allah ya ishe ni in ya fara da shi Allah ya sa kawo da alfahari kuma bawan Allah ne gina wannan daki mai albarka dakin Allah Allah ya gafarta masa da iyayensa da iyayen mawaki da yayin mawaki da yawa Allah ya zama da wani Allah ya taimake mu hatta makwabta musulmi na ko'ina wanda suka riga mu Allah ya gafarta musu waɗanda suna dinya a wace muna roƙon Allah ya ta mana da su wanda kuma ake tafi a tsaye babu lafiya Allah shi wani da wani shi lafiya mu wannan darasin da aka yi mana mu koma gida mu bari shi akan tabarma mu ga me aka ce mana me aka ce mu yi me aka ce mu bari wannan shi na da zamu yi idan ka zo inda ake karatu kar ka sa kunnen ka ko ina sa inda malami ke karatu allazina tabi'una qawla wa tabi'una ahsana masu kasa kunne su ne me ake faɗi kyawawa su luntumo su ɗauka wanda ba mai kyau ba da suna yi biyar da kuma ba sa ina fatan duk abin da muke mana kyau Allah ya sa mu rashi abin da muke mai kyau Allah ba mu iko nan nan kawo kai Allah ka gane mu kare mana addini mu kare mana imanin mu Allah ya zama da mu lafiya ina fatan alkhairi Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya kara mu basira idan muna samu irin ku babu shakka sai mu ji daɗi mai tabbatar cikin wallahi amma idan aka ta rasa sai ga hankali ya tashi an koma duk ya mai shi Allah shi ya yi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa rahmna wa anta arhamur rahimin wa afu anna innaka afuwwun ghafuur anna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na gode Gracias.
Wani ya ce idan akwai tambayoyi da ya fi gobi za a ba da dama amma kafin nan wannan lakcar da ba da ya gabatar yanzu ana yin irin ta a dawo kane shan makarantar malamin mashin amma tawar adam albani allah ya gafarta mai yan uwa shek nuruddin gwero da gwero a gabatar da makamancin irin wannan lakcar da sauran masu yi mishi taliki kuma muna sa rai za a ƙara yin wata ko irin ta a tudun jukun kuma za a yi wata a cikin gari kuma za a yi wasu a ƙaramar hukumar sabon gari hakikatan wanda yake ƙara nuna nauyin da ke kan malamai ka kalli yadda al'umma suka haɗu suna so su ji matsayin musulmi a lokacin fitina ‘yan uwana muna cikin fitina bayan wacce ta waje wallahi muna cikin fitina na cikin gida daga ciki ƙoƙarin raba mu da malamanmu ƙoƙarin raina malamai ƙoƙarin cin zarafin malamai kuma bari in gaya muku wata ƙa'ida ta ahalus sunna wal jama'a kai ba ahalus sunna ba hasufaye duk mai da'awar musulunci in dai ba ɗan shi'a ba ne babu wani manhaji na musulunci da ya koyar da wulaƙanci da zagi da ƙazafi da tozarci babu shi haka ne mala bayan da za a yi manhajin ahalu sunna ya koyar da zagi da cin mutunci da ƙasƙanci da tozarci wallahi ba mu da muke cewa mabiya sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba har waɗancan bayin Allah da suke da awa sufanci in dai sufayen ne na gaskiya wallahi ba su karantar da zagi da cin mutunci da kazafi ba su amma a yau an wayi gari ba mu da manya sawa'un a malinta sawa'un a dattako sawa'un a ilimi a kuɗi a sarauta ba mu da manya to muna jin daɗi yadda ake amsa kiran idan aka yi kira kuma abin da aka karantar a yi ƙoƙari a tsabbaka sa'an nan duk wanda ya zo gurin nan to ambasada ne wanda yake da masallaci in ya koma masallacin shi ya yi somari ya takaita nasihan nan ya isar da ita ga masallaci duk wanda yake karantarwa a sakandiri ko primary ko jami'a ko polytechnic shi ma wakilin wannan muhadar ne duk wanda yake da 'ya'ya da ƙanne da abokai da majalisi shi ma wakili ne na wannan muhadara a yada abubuwan da aka ambata musamman kama baki musamman nisantar burin haduwa da maki musamman tuba da malam ya ambata musamman istighfari musamman yawaita ibada da addu'o'i muna fatan duk wanda ya zo wannan guri ya zama wakili kuma duk lokacin da aka yi kira irin wannan a amsa muna roƙon Allah ya muku albarka mu ma ya mana albarka yanda aka kira kuma aka amsa mun gode mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi malam da ya gabatar da wannan muhabara Allah ya saka mishi da alkhairi ya mai tukuici da gidan aljanna ban sani ba a yi tambayan ne yanzu ko a bari a kira sallah a yi ta yanzu a gama ko? to a karmakan lawo ga ok ga shi ga shi alagafata malam wani ya aiko da tambaya na cewa assalamu alaikum ya ce menene fa'idar da musulmi zai samu ƙarƙashin jarabawa musamman idan ya yi riko da ladubba
to fa'idojin suna da yawa fa'ida ta farko ita ce Allah zai bashi da imaninsa wanda in ba a manta ba mun faɗa cewa fitina daga cikin muninta sakamakonta mafi muni shine ta tafiyarwa da mutum imanin shi sau daga mutumin da ya ruku da ladubba a lokacin fitina waɗanda shari'a ta tanada fa'ida mafi girma da zai samu Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi da imaninsa wanda imanin nan shine guziri da idan mutum ya rasa shi wallahi ya gama ya gama ya gama ya gama yin asara na biyu shine Allah subhanahu wata'ala zai sanya masa sanyi da sauki a wannan fitinar da ya shiga inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra ibn abbas kamar yadda aka ruwaito daga gare shi yana cewa falan yaghliba usrun yusrai Allah ta'ala ya ambaci usuru so biyu yusuru so biyu to amma usurin nan ɗaya ne a harshen larabci amma yusurin biyu ne suna cewa zikirun nakira ti ba da nakira ya tabi almughaya Allah cewa inna ma'al usri yusiran sai ce inna ma'al usri yusiran lallai tsananin nan na tare da wani sauki lalle wannan tsananin na farko dai to akwai wani kuma sauƙi na biyu a tare da shi sau da ka tsananin ɗaya ne amma sauƙi biyu ne sau da ka lokacin da aka jarrabu mutum ya ruku da ladubban fitina bai saba wa Allah ba bai kauce waɗannan ladubban ba Allah zai kawo masa sauƙi Allah zai ba shi mafita malam ya ambata mana Allah zai ba shi mafita sannan Allah ba zai sa shi ya rikice kamar yadda saura waɗanda ba su riko da ladubba ba suke rikicewa shi yasa da fitinar mummuni da fitinar kafiri ai ba iri ɗaya ba ce ka duba wal iyazu billah ko gobara akai a kasuwa ka kalli yadda masu imani suke kuma ka kalli sakamakon da Allah subhanahu wata'ala yake musu duk waɗanda kaga ana kama su sai sun je sun wai za su shiga cikin wutar ko ba za su shiga ba ƙarya suke yi da za a sake su wala ba za su shiga ba ai na ga wata yarinya aka hana ta auren wani yaro ta riƙa tsiya ta ku sai ta je wuu ita abarta sai ta faɗa rijiya to akwai wani ƙanin babanta wanda ya kasance mai irin da kake zuciyar nan aka kira shi aka ce wance gatan nan sai kaza take yi ya zo yana zuwa sai ce ku sake ta walla aka sake ta taje ta leƙa sai ta koma tana leƙa rijiyar tana kallanta tana kallari ƙarshe ya ce ki faɗa mana walla ba ta faɗa ba to kaga shine bambancin tsakanin mai imani da wanda bai da imani sau da ka ina jin ko waɗannan fa'idojin sun ishi mutum kuma daga ciki Allah subhanahu ta'ala zai dawo masa da abin da ya rasa an yi ya koka a wasu ƙasashe an kai musu hari amma daga baya Allah subhanahu wata'ala ya ba su zaman lafiya sun ci gaba da samun alkhairi a cikin kasashen sakamakon abin da muke kyautata zato a wajen Allah cewa sun yi ruku da ladubban fitina sai gashi Allah subhanahu wata'ala ya dawo musu da ababen da suka rasa so daga wannan shine Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan daidai kuma Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairi assalamu alaikum
wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu akwai wani bawan Allah da ya rubuto shawarwari musamman wannan masallacin Allah ya albarkace shi da mutane mabambanta masu ilimin addini da na zamani da security da 'yan boko da 'yan arabiya so a shawarwarin da ya rubuto akwai alamar ya san wani abu cikin al'amarin tsaro duk da malin ya yi ishara a kai ya ce shawara ya kamata mutane musulmai su fahimci kafin su yi bayani tsakanin kasashen duniya us france da makamantansu da china dole su kasance suna da ilimi na diplomatic studies da kuma international law so kaga malam ya yi ishara akan irin waɗannan abubuwa فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم شي sa idan kuka lura malam ya tsaya a matsayin shi na malamin addini bai wuce gona da iri yayi magana akan zaka je wani yana fashin baki yana cewa ai kuɗi ake so a ansa a'a ai makaman abubuwa dai zaka je yana ta faɗa a'a kowa ya tsaya a matsayin da Allah madaukakin sarki ya aje shi muna godiya ga Allah sa'an nan muna godiya ga wanda ya rubuto wannan takarda ya ba mu shawara wannan kuma yana cewa bayani a jiya an sanar da cewa waɗannan kiristoci da suka yada wannan zargi shugaban ƙasar amurka donald trump ya gane cewa wannan report ɗin ƙarya ne ba haka abin ya faru ba a jihar lato jos shugaban kasar usa ya fahimci mutanen nan ba da gaske suka shaida masa ba so duk waɗannan da shi ne fatan da muke da shi ya zama shi da kanshi ya gane ƙarya ne domin abin ƙarya ne to za ka tabbatar da abin da bai da waƙi'i ne ai babu waƙi'i a cikin wannan al'amarin to sai dai shi maƙiyi yana nan a sunan shi maƙiyi kawai amma wa illa kuma ni ina ganin waɗannan wa'azuzzukan ma inda da adalci ba mu ya kamata ni ba wallahi inda adalci su kiristoci su ya kamata su fito su faɗi wannan abin amma da yake walladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir naji shugaban kan na arewacin Najeriya ko BBC ko ta kafa sadarwa ta yi hira da shi ya bani mamaki yana tabbatar da abin da aka faɗa ka yi mamaki in dai ba don kafirci alkufuru millatun wahida ba ai bai kamata a samu wannan ba to da haka mu ba za mu hana su abin da za su faɗa ba kuma akwai wata magana da dr gumi ya yi gaskiya ta burge ya ce donald trump shine gatan kiristocin najeriya ya allah ka zama gatan musulmin najeriya wannan magana cikin maganganun Dr. Gumi tuktabu bima izhar ta burge ni wannan maganar matuka ma'ana mu gamsu Allah shine wakilin kuma Allah shine gatan mu kuma Allah shine madogaran mu sannan mu kuma mu dawo gida mu gyara ɗabi'un mu mu gyara halayen mu Allah ta'ala muke roƙo ya datar da mu zan mika abun magana zuwa ga babban limamin wannan masallacin don ya karkare da wannan zama namu muna roƙon Allah ya saka mu duk wanda ya bada gudunmuwa da gidan aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum sarki ya saka mu da alkhairi baki daya Allah ya kara mu zuriya albarka ya kara muku basira da lafiya da tsawon kwana insha Allah ta'ala kamar yadda malam yayi bayani wasu wa'azoza suna nan biyowa baya bayan zama da aka yi ranar alhamis da safe an sake ba da wata shawara a cewa idan an gama a waɗannan masallatai guda biyar kuma to 'yan uwa limamin juma'a da suka halarci mitin ɗin suka ba da shawara a sake haɗuwa a babban gida shine masallacin marigayi alhaji haruna ɗanja domin a gayyato wani kuma daga waje wannan matsala dai a sake tattauna ta to kaga wata kila hangen da za a bata kila ya zanto kila ta fuskar masana diplomasiya ko makamancin haka dai wallahu a'lamu to shi Sheikh Shu'aib Salihu da yana cikin kwamitin masu shiryawa to ina ganin a ƙara hangenta ta wannan fuska din in an gama zagaye waɗannan masallatai guda biyar to an ba da shawara a masallacin aljarul anja a yi na ƙarshe wanda zai tattara kowa kuma ana fata ya zanto wani bako daga waje sai a kalli wajihin da za a kalle ta yan uwa su ba da shawara a zaɓin maudu'i wanda yake ya dace tsaka-tsaki kuma da malamin da ake gani insha Allah ta'ala ya cancanta ya zo ya magana wataƙila ma ba malami ɗaya ba a samu mabambanta masana fannuna su zo su yi magana to muna dai addu'a Allah madaukakin sarki shi tabbatar da mu akan daidai ya ba mu ikon cikawa da imani yan uwa muna jinjina ga kowa muna godiya ga kowa muna ma kowa maraba saboda yanayin lokaci kamar yadda muka tsara za mu gayyaci shugaban kwamitin amintattu domin ya mana jawabin godiya daga bisani kuma mai addu'a sai mu tashi a yi sallah yan uwa a sallame su na'am
assalamu alaikum warahmatullah gabanin shugaban kwamitin amintattu na wannan masallaci yayi jawabi mala yana gabatar da wannan muhabarar wani dan uwa daga wace ya aiko da wata takarda wadda take da alaka da abin da mala ya tattauna unwanin takardar shine hanyoyin magance fitina a rayuwar musulmi wanda jawabi ne da aka gabatar a babban masallacin juma'a na lugbe haka abin yake a abuja a ranakun laraba da alhamis to wannan takarda na ɗan ƙirɗila'i a kanta kaɗan za mu je mai nazari a kanta idan muka ga akwai fa'idantuwa a kai to in akwai bukatuwar a raba ko a yi wani abu wanda ya dace za a yi domin kada wanda ya turo da takaddar ya ga kaman ba a ba a girmama takaddar ba lalle a zahiri ta kunshi abubuwa masu amfani to amma saboda amana ta ilimi ba za mu yi saurin yada ta ba sai mun karanta mun yi nazari kwafi ɗaya kake da shi kuma kwafi eh me za ka yaɗa kwafi ɗaya yanzu a a- wai sai a yi photocopy misali a akallu shay'in dai za a yi nazarinta sai muka ga yadda za a amfana Allah ya saka ma kowa da alkhairi na ciyama na alhamdulillah uwa akwai wanda ya rubuta kada addu'a yake nema ya jarawa yana fatan addini da ya shafi addu'a Allah ya sa albarka amin Allah ya sa jami ya ce kawai ni jawabi a majalisa dawa ya ce kan wani ne yana addu'a kuma dai Allah ya kawo shi lafiya Amin.
bai da jin daɗi ba wai ya sa jawabi amma dai ina fahimtar jiya Yanayin jiki.
ya sa bai so ya kawo kuɗin shi magana muna addu'a Allah ya kawo masa lafiya Amin.
Allah ya ƙara masa jajircewa Allah ya ƙara masa tabbata da dagewa kuma Allah ya yawaita mana ire-irensu jina da godiya da kowa da wanda muka ambata da wanda mu ambata ba Allah ya saka musu da alheri malam da ya zo ya gabatar mana da fadara muna addu'a Allah ya ci da lafiya ya ƙara masa lafiya da basira da arziki da kwanciyar hankali ya kure shi da kwata malam ya tarihi Allah ya ƙara masa haske ya ƙara maka basira ya ƙara maka fahimta ya ƙara maka arziki da lafiya da kwanciyar hankali kuma malamin babanmu da ya taho ya zo wannan wuri muna ƙara wa Allah ya ƙara ma rayuwarka albarka ya ƙara ma rayuwarka albarka ya saka ma da wani kici na Amin.
kuma wannan masallaci da kuma kwamitin ainihin da ƙarƙashin kungiya da suka shirya wannan zama muna addu'a Allah ya yi musa hanyar alheri amin masu ɗaukar karatu kusan abin da muke yi ina ganin bai gaza abin da malamai suka gabatar ba saboda ya kawo da ke to kuma addu'o'in da muke da malamai Allah ya muku su Allah ya saka muku da alkhairi ya agaji Allah ya saka muku da alkhairi kai takaita kowa ne Allah ya yi aljanna ina haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Olha,